إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم قداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ فقري لنا بهذا المحضر والتاتي به بنظرة تأتي لنا بالزفر يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أيوة كم من أيوة dukkanin 'yan faida da musulmi da baki ɗaya ta'aziyan cewa alhaji ɗahir abubakar shugaban majma'ul ahaba Allah ya rahamshe shi Allah ya karba masa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ba mu albarkarsa alayyar abubakar kamar shehinsa shehu sani awwal in an faɗe su an faɗi hidima a faila an faɗi hidima a ɗariƙa an faɗi hidima a addini shehu sani awa radiyallahu anhu ran da ya rasu shehu tijjani iyasu ya yi ta'aliki ya ce yau lauyan tijjaniya ya rasu shehu sani awa to haka ya bar almajiransa a kai shugabansu kalifansa da komai duk da akwai ɗansa Allah ya ƙara lafiya da tsawon amma dai shehu alhaji ɗahir abubakar shehu sa'an awal radiyallahu yana cewa ni hidima ba ma wai shehin ba alhajin ma ta kwace ba za a ce alhaji sa'an awal bai dai sa'an awal saboda hidima ce ta kwace bari a ce shehi shehi ne kan shehunnai ma shi ya kera su ma gaba ɗaya muhammadu sani salilu awwali taraktuhu indi bi a'la manzili haka shehu ya gaya masa radiyallahu ta'ala anhu amma yake cewa hidima ta kwace min sunan shehun tamma da kuma shine kan ma'arifa da yawa shehunan mu wanda sun tashan ma'arifa da baki ɗaya za ka ga almajiran shehu sa'an awwal ne sun sha a wajensa ko sun ci gaba da hauhawa a hannunsa radiyallahu ta'ala anhu da sunansu da sanayya da lokaci da komai amma yake cewa hidima ta kwace mu hatta sunan alhajin ba ba ta yadda ta bamu to kuma wannan shine alheri shine alheri to haka ya bar alhaji ɗayiru abubakar a kai shi dai hidima ta ɗan ban ma alhaji aka ce alhaji ɗahiru amma tilli ma ce ɗahiru abubakar gabaki ɗaya saboda hidima shekara saba'in ba hudu ko ba abu a cikin hidimar faila yake shekara saba'in shi kuma ya fara haɗuwarsa da shan sa'an awali shekara saba'in da ɗan wani abu tun wajen finti wani abu to haka kuma ya je tarar da shi a hannun shehinsa shehu altikun tuwa radiyallahu ta'ala anhu ɗan shekara nawa ne a wannan lokaci a shekara sana a wannan lokaci to amma dai a wannan lokacin ya karaɗe nigeria nan duka da afirka nan duka bare ka ce lagos ilorin da wa'annan wura ibadan ka ce kwatano ghana ina ne wannan wurare haka senegal ɗin haka murtaniya ɗin haka morocco yana jin yarurruka kala-kala duk a cikin hidima ya samu darajar da zai iya daga kansa ya iya alfahari kuma ba mai ce ba haka ba amma dai shi hajimi ne ya ishe shi albarka ya ishe shi alkhairi Allah ya karba masa albarka annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wannan hada kan sahabban shehu da yake yi an faila wannan haɗa kan musulmin nigeria wannan haɗa kan 'yan nigeria da yake yi duk shekara da sunan maulidin shehu wannan alheri ne babba allah ya dawamar da shi Allah ya ba mu wanda zai ɗauka ya kwatanta barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dawamar da wannan alkhairi Allah ya ba mu albarkansa Allah ya jibinci zuriyarsa barka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka mar da alkhairi kuma duk wanda yake da hali yan uwa ya ziyarce shi ya ziyarci raularsa ya masa salatin annabi ko ya karanta ma qur'ani iya karfinsa shi kuma ya kamun kafa da shi ya nemi addu'ansa kofar bukatoci ne duk gabaki daya an binne shi a can ƙauyen sukurmi a cikin zamfara can cikusau daidai da wannan dutse kwatarkwashi in za ka shiga to haka cikin dutsen haka faila take mutum kaga daga inda ya fito ya cika duniya sai kai mamaki to ita kanta don a ga sarautar Allah a ƙasata ita kanta daga ƙauye ta fito daga kosi har yau kosi akwai ɗakin boto akwai kan ɗakin kara kan boto muke da tabbata mai mai ake cira ko duk boto kan ɗakin kara irin wannan muna hausa kan boto wakila dai to har yau kosi akwai kuma duk wanda ya kazar kazar ma zai raya ta mai da ita birni garin ne bai so ya aka sai ga dai abin yanda yake Muhammad al-Hafiz dan shehu na hawi mai albarka ne mai girma ne mai hali ne yanda shehu Ishaq Rabi ya tashi abu nan a cikin fail aka shi kuma yake a can Murtaniya Muhammad al-Hafiz dan shehu na hawi yayi kokarin raya kosi ya yi ƙoƙari ya yi matsala ya yi gini da rikon Allah shi kuma da Allah ya abu ba zai ci gaba ba sai ya yanki da kansa yanzu ya tambaya ina ya dace a bakin kuma ko su haɗari ce ta baban shehu ce ma ba ta shehu ba ce ta Allah Abdullahi ce kyau wannan masallaci na shehu Abdullahi shi ya dace ya zo ya rusa ya gina ya komai san da tarihi kan tarihi kan tato ya fita kamar bayan gari ya je yake so ya yi ko su jadida to aka taso masa aka abu ya yi iya ƙarfinsa ya bari to Allah ya saka wa shehu mamun ya daga cikin dai wanda ya kula da ita har ya raya ta irin yanzu yanzu kuma ɗansa shehu ibrahim mamun Allah ya ja da rayuwarsa gashi nan yana ta kuma haka yan faila duk wanda Allah ya buɗa masa ya je ya gyara kosu ya yi da abin da izini da komai nan aka fara shan faila faila shehu tijjani nan ta sauka nan aka fara sha da komai kabarin shahidai wajen tamanin yana nan a kos shehu radiyallahu ta'ala anhu mafi yawan littattafai din nan su kashi ya isa a kosa aka kashi fil ilbas a kosa aka fara tafsiri manya manya manya duk diwanin da duk kasidin diwanin da a kosa aka shiga sun fi zafi shiga sun fi faɗar hakikan manzon Allah yana daga cikin girman ta shauya ta yana haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama kuru-kuru a kos diga baki da sana da abu da kuma biyan bukata in dan kulikulin zahirin muke so ba wata bukata da za a je da ita kosi a yi addu'a da ne ɗakin mahaifiyar shehu din nan sai ka ga mun ga shehun nan da yawa bare ƙasan ƙasar faransa sai a hankula bare senegal duk wannan irin faila duk wannan irin karatu duk wannan irin kudubariya duk irin wannan harshe bai dami yan kasar ba ba san shehu da wannan ba sai da wani dan kokowa ya fito ya ce shi almajirin shehu ne kai san ko mene ne sai shi ai fa wannan dan kokowa kusan yaran samarin kasar gaba ɗaya shi ya watsa su faila duk gaba ke ya sabida sai da ya kai ƙarshe ba a kada shi da komai an tambaye to a kada kai ba shehun ka yaji kuna yace imani na ne ya rauni rana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya daga ya ajiye karshe dai an kada an kada shi amma sai da ya kai karshe sai da sai da ya kai karshe in za a yi wannan kokawa saboda an samu challenging da yawa akwai wani shi kuma dan kokawa opposite ɗinsa da ya ce to yau shi wancan din ya faɗi shehinsa ya ce da shehu ibrahim ma za a yi ba da kowa ba da shehinsa da shehu ibrahim za a yi wannan kalma ta yi zafi an faɗe ta a tv da rediyo da kaza kuma yana kuri saboda ya san abin da ya taka shi kuma tashin din gaba ki ya za a ce shi da ya riga ya imani ya san kuma da an fara maki wancan zai yi yawa ya ce shehu wani da shehu wani ba shi shi zai yi ko kawai amma da albarkar shehu ya zo madina neman addu'a Allah ya sa sai da hawa ya shehu ta zo daga murtaniya a ke ta wajen ta ce na baka sakon biyar ka make shi Na- na baka sakon biyar kamar haka aka yi kuwa ba ɗaga ba ƙara da sakon biyar ɗin nan ba fara haka kawai ya haka shu kawai ya ga wancan da shi da haƙorinsa a ƙasa shi ya faɗa haƙorinsa guda ɗaya ya wata yan jarida suka tambaye shi an ce ce kai ai dukan yaron nan sai dai wanda ya da kani zai san me dukan yaron nan sai dai wanda ya da kani zai san me a cikin wani subhanallah dukan yaron nan sai dai wanda Allah ya ji kawun ya ba mu albarka cewa Haruna Rashid fage yana Madina duk muna Madina aka yi wannan gaba gaba ɗayan Madina ta fito mun na har da shi muna bayan sa duk gaba ki da ana daga yayi ta'aliki duk muna kewaye da shi ita to da wannan jama'a gaba ɗaya zai kaya ya ce dukan yaron nan sai wanda ya daka ne zai ai duk hannun waɗannan jama'an ne ya tari ya make shi tun daga dakar kilomita wajen 200 har madina mutane ne suke faduwa a fatari ya dinga samun mutane kawai wani ma bai san mai ɗari ba tun daga dakar har abu gosulo ne faduwa ne mutane da suke zikiri da kaza duk wai an taho raular shehu a zo a yi ziyara la lamarin Allah na ruwan Allah tabaraka wa ta'ala in ya sa lamarin sa da komai to wannan to shehunan gaba daya suka yi kosu dama an kaga shehunan sun yi kosu to ba kyau abin da ya taso yana da tashin hankali kwarai da gaske duk sai su yi kosu duk gaba gida mun sha gano wannan da da komai to kosu tana da albarka to kai la'anan ta sauka da komai amma ta mamaye duniya din nan lihon koka min balko mahudan rana da mawaɗan rana ko ina ita ce a kaje ka ga inda ta ta faru duk da baki da to Allah ya saka mata alkhairi Allah ya karba mata Allah ya saka mata alkhairi ya ba mu albarkar sa ya maye mana bayan sa barka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hore mana ya hore wa dukkan yan uwa barka annabi sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر وتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر وذكره كذلك ابن العربي الحاتمي محي الدين بن العربي الحاتمي رضي الله عنه شيما يا فدي مغنر تكمكم وليي مغنى خاتم الأولياء حتى ذكروا اسم بلده شي محي الدين سو وليي سن فدا أما شي محي الدين حتى ذكر اسم بلدي محي الدين حتى يفدي سنان فاس yace ya gan shi a fas Allah ya yaye masa ya ga katimul auliya ya afas Allah ya jarrabe shi da munkirai saboda abin da ya sani a haƙiƙansa saboda ilimin haƙiƙa da ya haƙiƙantu da shi ba wai kawai ya karanta ba ba wai kawai ya karanta ba ba wai kawai labari yake ji kawai da kai labari ba a'a ya yi abun har ya san abun har ya ƙare cikin abun ta haƙaƙa mutum ya yi abun ya zama abun ‘yan jami'a suna da wani ɗan ɓangare da irin wannan yanzu duk fannin da ka shiga da shi a cikin jami'a to sai ka yi duk wani abun fannin yanzu misali duk wanda ya yi farfesancinsa ko ya daktarsa a fannin magungunan gargajiya ko mane duk wani abu da ake na magungunan gargajiya na sai ya je an masa ba ya ta sakaci zai zo ya dinga cewa ya ji an ce kaza ko an ce kaza ba a'a in su girkan ne sai ya je an masa in su a tashi a tukunyar manjan ne sai ya je an masa duk wani abu na irin wannan ko me sai ya ji shi a jikinsa don ya iya faɗa in ku da haka ba ruwansu da shi ba malamin abun ba ne don Allah muna kiransu duk wanda zai magana a tasawufin ma ba wannan na rubuce ba shi ma ya zo zawuyoyi a kera shi sosai ya zo zawuyoyi ya tafi wajen abubuwan ya je ya sha ba kuma sama irin yadda dai suka san yadda suke yi din nan irin wannan abu saboda wannan ya fi wannan na maganin gargajiyar da suwa ya fi shi zurfi ya fi shi haɗari ya fi shi haɗari dan mutum ya faɗa bai sani ba yadda in ya faɗi wancan maganin bai sani ba za a ga haɗari zai kashe mutane marasa lafiya nan kuma zai halaka mutane da yawa ya hana su shiga hadaran Allah ya watsa su a wuta ya yi kaza to to to muhijin na arabi yake cewa saboda katon auliya din nan abin da ya hakikantu da shi wannan abu da ake lalata wannan abu da ake canja masu wannan abu karshen wali ƙarshen kirarin da za a yi masa a cewa min ahalin haƙiƙar yana daga ‘yan haƙiƙa masana haƙiƙa wanda ya san ɓoyen abu kamar yadda ya san sararin abu daidai da daidai to to wannan ke wannan kenan to muhyiddin bin arabi ya faɗa daga mutuwar muhyiddin bin arabi hatimi radiyallahu anhu zuwa haihuwar shehu jani abul abbas radiyallahu anhu shekara ɗari biyar da wajen sha biyu tsakaninsu to amma haɗuwa ce ta rai haɗuwa ce ta barzaku barzaki waje ɗaya ne mu a barzaki a wahidiya duk ɗaya muke duk a waje ɗaya ake ba adamu ya riga nuhu ko nuhu ya riga ibrahim ko alaihi salatu wassalam ko ibrahim ya riga annabi musa ko annabi musa ya riga annabi isa ko duk sun riga annabi muhammad sallallahu alaihi a shi ya riga su ma da hakan allah zai yi magana da nan wajen sai ya fara faɗan manzon allah sallallahu alaihi wa minka wa min nuhi sallallahu alaihi wasallam kuma su su ma ba wai ya riga su sannan su kuma an jera su ko ko a ana tare shi ne ma ana tare sallallahu alaihi wasallam to haka suke to amma idan za a zo nan gidan hikima idan za a zo kaunu idan za a fito alamun zuhur idan za a yi kaza to kuma ai sai an gajera sai an gajera sai an gajera ko mu yanzu idan za mu fito ai ba haka yadda muke a barzaki haka muke fitowa ba a dan jinjiri ake fitowa amma yanda kake din nan dan shekara talatin ko ɗan shekara talatin da wajen bakwai ko a bar zakin haka kake ya ƙarshen ƙarfin da na ko a bar zaki haka ake da haka wai suke cewa inna Allah khalaqa adama ala surati ma'ana wai surarsa ta barzakh shi adamu ba wai da ɗan jinjiri sannan ya iya rarrafe sannan ya iya tafiya sannan ya haƙori sannan ya fara gashin baki ya yi gemu ya yi kaza ya yi kaza sannan ya zo shekara talatin da kaza sannan ya zo shekara shekara arba'in kan da kayi kuma ai ka gama tafiya tsufa ya zo kenan ita shekara arba'in ka ta yi gama arba'in na sana to ai tsufa ya zo kenan waje shekara talatin dai nan kake bugun iska kake gani abu amma shekara arba'in duk rashin lafiya ta so ba tasowa da komai daga nan kuma ƙasa za ka dinga yiwa da kayan ka ta shekara ka tamanin ila ya rike kan ba Allah ba kwarin jiki ba da komai to a barzaki da haka idan an koma barzakin nan za a shiga aljanna barzakin nan duk yan wayannan shekaru da kuma duk kansu daya kan mu daya duk yan aljanna duka ba gida sai duk dama gidan nan ne nan ba zancen jinjiri jinjiri din nan mun yi magana din hikima ce ta Allah yanzu ƙato ya ma ta ina zai fito ma su ƙato ne ta ina ma zai fito ai ba wajen fitowa ma inda ta inda jinji ne ke kawo wanda ran kwalela kansa sai an yi wa kowar ɗinki ma Allah ya saka masa da alheri wani da an wa ɗinki ma wanda ran kwalela kansa ya ga an za'a da amu to ina abu zai kuma sannan in aka yi in ya fito da haƙori ba ka iya shayar da shi ba da yaro ya so ma hakuri za ga uwa ta so ma marin sa pau ce lafiya ta cizo na yi daga nan kuma za a so ma zancen yayi saboda yanzu ya ya soma abin da zai zai zai cuci uwa duk gaba ki daya to haka to bare kuma ya fito da kwarin gaba bare kaza da duka ya gani to wannan hikima ce ta Allah dan mu amma a barzaki duk ɗaya muke dukkan mu tunakku ne a barzaki dukkan mu tunakku ne kuma da haka in suka yi magana da barzakin nan to sai ka ji sun faɗi abu hallaji ya yi magana da barzakin nan yake shi ya haifi uban na san ma da kasan da koma yana nufin barzaki ai wannan ba komai faɗa ba za ka ji shi wannan sun timbara sun nano barzaki ya ce ni na riga adamu ma ko na riga kaza kaza ai ba kuma kuma barzaki ka faɗa kawai ai barzaki ya faɗa duk gaba duk gaba kiɗa shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya fara magana barzaki din nan mata wajen mallakan nubuwa wa aka naɗa ta annabi ce tun adam yana kwaɓa a cikin ruwansa da yunku ni annabi ne na ɗaɗɗe kuma na san ni annabi barzaki kenan sallallahu alaihi wa sallam ai tun wannan adamul ashbahi din ko adam na jiki ba a yi ba sai adamul arwahi sallallahu ni na ɗaɗɗan annabi ne mai sanin ka ba wai annabta ta daga adamu na ɗauka ko kaza kaza ba a'a sai dai kaza to in ka san barzaki to to haka shi ne kaza'in shi ne sto ɗin komai a sto kowane gida ma komai a sto gashi nan a takuɗe yake sai dai kuma za a fita da shi falo kuma na kan tebur yana kan tebur na ƙasa yana ƙasa na kaza na iban miya na kaza a bari yanka je a cikin kwandon wanke-wanke haka za a gan su barzaki kenan haka za a gan su takuɗa a waje ɗaya barzaki kenan amma da muka fito aka jajjera aka jajjera Adamu sannan Shisu sannan Idrisu sannan Nuhu sannan sannan sannan sannan na ƙarshe na farko Muhammadun Rasulullah sallallahu sannan shi ma aka jero aka jero aka jero aka jero har har da haka idan mai muƙamin ne idan katimul anbiya ne ira da aminta Allah sabata a gare shi bai dame shi ba ko ya zo ƙarshe ko ya zo farko ko akan muƙamin in mai muƙamin wanda saka ne katibul auliya ne bai dame shi ba ko ya zo ƙarshe ikon Allah sun fi zuwa ma a ƙarshe dan su nuna ma farkon ba komai bane kan ma da mutu farkon ce ta ba su abu a ƙarshen to sai ne shi ma dan ya zo a ƙarshe ko ya zo abu duk bai cuce shi ba haka in katibu maratibu ne ma idan bai dame shi ba ko ya zo a ƙarshe ko ya zo ƙarshen shi ya zo ƙarshen ƙarshe ma duk ga baki da to kaga wannan za ka gane hikima amma su ne farkon su ne ƙarshen su ne tsakiyar su ne kaza ɗin to wannan saboda abin da to wannan haɗuwar barzaki kenan haɗuwar barzaki duk wanda ya san wannan karatu na barzaki ya san da ita bare in Allah ya buɗa masa ya shiga turawa sun ce saman nan idan suka hauta da kaza har suka je iya wani akwai wani waje da ilimin su ya kai ba su kai nan wajen ba to da za a samu wanda ya tsallaka wannan wajen to da duk zai zo da ilimin halitta din nan gaba daya komai zai zama a gabansa to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsallake nan sau miliyan nawa magadansa annabawa da waliyai da waye duk tsallake nan wajen da haka suke faɗan abubuwa sun shiga barzaki sun kaza da duk gaba duk wanda ba bai iya tsallakewa bai na da in ya mutu ma za a tsallaka shi ma da ya mutu ya tsallaka kuma cikin ni'ima ba wai abun tsoro bane ba wai kaza kaza da haka matacce wanda ya rasu da za a ce ya dawo ba zai yarda ba zai ce za a dawo da shi gidan jahilci da gidan kaza sai dai kuma Allah ya kiyaye mu in dai duka yake sha a can da imani ba duka yake amma dai musulmi mumini mai imani wanda ya kaga za iya karfinsa da za a tashe shi in ya rasu a ce ka dawo duniya zai ce makiyana ne ku makiyana ne wannan kabari da wannan kaza kaza to dole a ajiye shi nan za a ajiye shi duk gaba ki da amma kuma Allah ya kan yalwata masa Allah ka yalwata mana barka Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka barzaki ya shiga barzaki komai gashi nan manzala sallallahu alaihi wasallam ka dubi rayuwarsa da abubuwansa gaba ɗaya barzaki ne sallallahu alaihi wasallam duk da gashi a duniya din amma gashi a tsakanin sahabbai gashi a zaune a cikin sahabbai gashi a masallacin na nasa haka shi yana magana da mala'iku gashi yana magana da hadaran Allah gashi yana ganin wuta gashi yana ganin aljanna gashi yana ebo abun aljanna a gani ko ya ce ya ci gashi ya kuka ya kare fuskarsa da abu ya ce da ku wuta an kawo jahannama tsakanina da bangon nan ga sanan da kun ga abin da na gani da kun yi kaza sallallahu alaihi wasallam sannan ranar isra'i da yake tafiya ce ta barzaki ya ga annan musa a kabarinsa yana sallah ga annan musa kuma tare da annaba duka a baitul maqdis yayi masa sallah ga annan musa kuma a sama ta shida annan musa annawa ne kuma ji shi ne barzaki ne na ruwan barzaki da wani ko kabari daban ko duk ɗaya ne kana nan ko ina ne barzaki kenan kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam da jikinsa da komai ya hau buraka gashi ya zo baitul maqdis gashi duk ya haɗu da yan barzaki har da wannan dubu ɗaya dubu ashirin da dubu hudu duk ya yi masa sallah yanzu ɗan iya ɗan iya faɗin inda ya yi wa annabawan sallah idan aka kawo mutane dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu masu irin jikina mai za su zauna a nan wajen ya ake zauna a nan wajen amma jiki ne na barzaki irin jikin nan na tv tv barzaki ce duk gaba yanzu kai in ka tashi sai ka ninka tibin ka sauna idan mutum ya tashi sai ya rufe tv shi kadai sai ya rufe tv duk gaba gida a kuma yanzu idan aka ɗauko kyamara aka zo aka ɗauke ka a barzaki kai ne ba kai ne ba hotonka ne kai ne tana ta motsi tana ta kaza barzaki kenan ranka aka amma da jikinka da komai maga kana dauka to amma ban aka zo yanzu yanzu wannan tv da take daukan mu yanzu take daukan barzakin mu gashi nan duk gaba ɗayan mu da tsawon namu da wasu namu duk gaba ɗayan ta nuno ma ai akwati tv guda ɗaya amma kai ka tsaya abin gaban tv sai ka rubuce ta amma ga kanan cikakken ka da komai kuma a cikin tv kana motsi kana magana kana ta barzaki kenan abinda Allah ya ba su kenan sai ka baki da barzakin da mudin alamul kalku din da barzaki din alamul amr din daga ba duk a waje ɗaya ake amma Allah ne yayi wa mutum ba sai ya ta musun abin kamar Allah ya ta a ciki kake kai ma wa bakiru bi ayyamillah Allah tabaraka wa ta'ala a bakin ya ga annabi Musa ya tunatar da mutane kwanakin Allah kuma ana gaya wa annabi Muhammad ma tunda ba a ce ta iya sa annabi ji shari'a da ba a ce ta iya wa yan tabbata ta hawa hakkanmu duk da baki ɗaya annabi ya sanar da mu ayyamul lahi duk wanda ya sani ya sanar da wanda bai sani ba ayyamul lahi shehu ne sanar da muridi ayyamul lahi shehu radiyallahu anhu cewa ayyamul lahi din nan da da ayyamu halitta din duk ɗaya ne duk a waje ɗaya suke sai dai ahlul lahi suna cikin ayyamul lahi yan duniya suna cikin ayyamul duniya amma a waje ɗaya ake a komai ake amma kowa yana kallon nasa kowa yana kallon nasa to abu ne da Allah ya buɗa mana albarka annabi ya ba mu fatahi na arifai inna fatahna laka fatahan mubina Allah ya mana fatahi mubini Allah ya mana fatahi qaribi Allah ya mana fatahi mutlaqi idza ja'a nasrullahi wal fath shi ba qaribi ba ba ba ba mubini ba shi fatahi ne mutlaqi to Allah ya yawa mutum wannan fatahi to duk waɗannan abubuwa akan idan suke kuma ba ƙage-ƙagen na yanzu ba ne ba ƙage-ƙagen mu ɗan faila ne ko ƴan ɗariƙar tijjaniya ko kaza abin da sami ce ta ƴan faila don wani ya sai ya tsalle shi a ku je je can to gaba ga shi usman ɗan fojo na radiyallahu ta'ala anhu shawa adamu ilorin ya sa a cikin al-islamu fi nigeria nasa ɗansa ya faɗa sarkin muminin muhammad bello a infaqul maisuri nasa shawa ɗan fojo ya ce allah ya yaye masa ya shiga wannan waje sai da mulku da malakuci suka Allah ya yi makashafinsa a gabansa bayan ya lazanci salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bila kalalin wala malalin wa kaza salati ya shi mai da wajen shekara goma yana askaru tarbiyarsa salatin annabi yake ta bugawa ba hutu ba dare ba rana ba bacci gaba daya har aka yi mafata gode Allah yana daga falalar failan nan abinda wayannan bujimai suke cewa Allah ya sanar da su kai da ba kowan kowa ba baka kai hancin takalmin su ba Allah ya sanar da kai amma malalan Allah shi to wannan kaza duka wannan falala Allah to in wale suna magana barzakhi din nan dan ya ce Muhyiddin bin Arabi Hatimi radiyallahu anhu dan ya ce ya hadu da Katimul Awliya'i a wannan lokaci ba kuma bane wannan haduwa ce ta barzakhi idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gaya mana ya haɗu da annabi Musa annabi Musa ne ya sa aka dinga rage sallolin nan namu da komai annan musa yana lahira shi kuma Allah ya hadda shi har aka yi aiki da maganar na lahira aka rage mana salloli hamsin ta zama biyar kowa yau da magana na lahira ake aiki da na barzaki ai ba abin mamaki ba ne kai a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da da annabi Adamu da annabi Musa an haɗu da annabi Adamu da annabi Musa an haɗu sai annabi Musa ya ce da annabi Adamu duk kai ka jawo mana wannan bala'i jikansa ne wasan jika da kaka duk wannan bala'i da muke ciki ka da baka tubu shi nan ba da duk wannan abu ya same mu ba sai Adam yake yaro zo ka ji cin bishiyar nan an rubuta tun gabanin a halittar da shekara wajen dubu biyu to ina laifi na a ciki sai manzo Allah ya ce kun ga Adam ya yi rinjaye ya rinjaye annabi amma yanzu shari'a kai mata haka shari'a da ina ruwanta da wani wannan hakika abu ne gaba da ita ko shari'a zahiri sai amma annabi ya ce kun ga ya yi rinjaye khalifa shehu haruna rashid yana zaune malami yana karanto hadisi ai sai malamin hadisi ya ja wannan hadisi sai wani da izgili daga cikin wazirai sai ce a ina suka haɗu haruna rashi ya ce a kawo takobi da fata in za a datsa kan mutum da da ita fata sarki ga da dumai da sai a shimfiɗe fata to sai a datse kansa da jinin da komai jin sai zuba akan fata ba kamar leda yanzu a ce a kawo takobi da leda to a kawo takobi da fata ma'ana wannan waziri ya mutu ya gaba ai fa yan tuba suka hawa suka harun da shaitan kam sai an kashe shi a faɗin hadisin annabi ka ce ina suka haɗu wato kana inkari kenan a faɗin hadisin annabi ka ce ina suka haɗu aiki an ka sai da malamai suka yi fatawa suka wallahi ba inkari yake ba yana aka yi jefar da haddi da shubuha da ya to ya fita an kore shi kai ya ƙara kusa da fada ba wannan ba abokin zama ba ne da zai zai mutane nawa za a kawo takobi da fata da kaza kaza to suna suna barzaki ne duk gaba ki da barzaki kowa ma ya bacci kowa ma ya kwanta bacci sai ya shiga barzaki za ka ga babanka da ya mutu ka kakanka ka ga dan uwanka ka ga abokinka ka ga kaza ka ganka a karo ka ganka a ƙarshen duniya ka ganka a inda ba ka taɓa sanin ma ina ne wajen ba kuma a gaya ma wajen diga baki da kuma ba ba wani mai ma hukunci ba wani wanda zai ce abu kaza ba zai iwa a mafarki ba ya gani ranna tun da barzaki ne ya huce ya huce nan diga baki da sai da ka shigo daki ka hau kan katifa bare lokacin sanyi kan liba da bargo kai kaza sannan ga ka a barzaki to haka kuma ka shige shi na hakika din da hankalinka kai ne ba bacci kake ba kuma sai ka mutu sai ka mutu an wanke ka an nannade ka an je an bude kasa an cusa ka yawwa to ga kofar barzaki na sai ka shiga barzaki domin ina ka shigo ba wannan barzaki ne haka yadda sai kai bacci din nan sai kai da haka a baya zuzu bustani radiyallahu ta'ala anhu almajiransa guda biyu suka yi rigima ɗaya ce faɗake ya fi bacci ka zama a faɗake ba bacci kake ba ya fi bacci shi kuma ɗaya ce ina za ka haɗa ai bacci ya fi faɗake suke ta rigima dukkansu a halin lahi ci to mu je wajen shehi a gaya masa mu ji aka zo wajen sa aka ni na ce ido biyu ya fi bacci shi kuma ya ce bacci ya fi ido biyu sai ka ce kai sai ce kai da kace ido biyu ya fi bacci me ya hujjarka sai na ga anan ake sallah a nan ake azumi a nan ake ibada a nan ake zuwa hajji a nan ake zuwa mai bacci duk ba hukunci ya wada hannunsa ita kai kuma da kake da kake bacci ya ita nan ake shiga barzaki za mu ga Allah a nan za mu ga mala'iku a nan za mu ga annabi a nan za mu ga waye ita ya nuna mana shi a faɗake ka isa ka fito ka ce da malamai ka ga Allah a faɗake an ka ce na ga Allah a mafarki ba ku kallon ka malamai za su za su to me bacci ne gaskiya ne to amma me ya gaya ma ko ya aka in shari'a ba ta karɓa ba a karɓa ba ai hukuncin su kenan ko to in ba a bar zaki ba ba a bacci ba ina za a ga wannan kaza kaza sai a ba zai ustaz ce kai da kace faɗake ta fi bacci rayuwarka ta fi mutuwarka kai kuma da kace bacci ya mu faɗake kai kuma mutuwarka ta fi rayuwarka kai kuma mutuwarka ta fi rayuwarka kai kuma wannan rayuwarka ta fi kai sai kai kokari ka san abin da wancan yake ne kai kuma ka dan yi kokari tun da dai a duniya kake ka dan dawo ka dawo ka dan yi baka'i ka dan ka dawo ka ɗanyi baka to barzaki kenan to dan muhyiddin bin al-arabi hatimi radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya ga katul auliya ya fas ya sunansa ahmadu su sharifi ne wali ne mai girman asali Allah ya darbe shi da ƴan inkari ganin barzaki ya masa bature halittan Allah ƙuduran Allah wanda wannan ilimi Allah ya gada mashi har ya iya ganin barzaki har ya iya ɗaukan barzaki har ya iya kaza kaza gashi yanzu yana ɗaukan mu a kyamara ga kyamararsa da rigar da take jikinmu da yanda muke a yanzu da iya shekarunmu a yanzu da yanda muka zauna da kuma duka ta ɗauka wannan kyamara in dai akwai ta akwai nefa kuma har yau tibin tana aiki ba ta ƙare ba ko ta yi shekara ɗari biyar nan gaba in an kunna sai a gamu da rigar da koma yanzu idan ana nuna ranar yancin kai da wani za a nuno su sardauna a nuno su waye da rigar jikin rigar jikin su ake ransa ake nunowa ko har da jiki jikin su ake nunawa baya kayan albaka a jikin su ko har da rigunan su har da waye san ina wannan rawani yake waye san ina wannan babbar riga take waye san ina jikin sa yake waye san ina ran yake duk ga baki daya to amma ga barzaki nan ya rike shi ga kyamara nan ta rike shi duk ga baki daya yanzu ko wanda ba a haife shi sai da sardauna ma ya rasu aka haife shi idan aka nuna masa ya to shi dai ya ga sardauna ya ga yanda yake ya ga aliyu makaman bidda ya ga waye ya ga duk wayannan suna wajen Allah amma zai ce ya gansu saboda barzaki ya bature ya iya rike ma barzaki gashi na annan da jikan sardauna na dari idan dai kaset din nan na nan tv na nan nefa na nan na kaza kaza sai a iya sa masa a ce ka ga kakanka na kaza kuduran Allah ce halittar Allah ne bature ya wannan bai dama wani ma bai da akwai Allah ba wani su kiristoci ne wani su yahuda ne wani wani ma bai gane bai dama da akwai Allah din ba amma dai ya je dai ya ci yan kaɗan Allah tabaraka wa ta'ala buɗe masa abinda bature bai iya ba abinda bai iya ba ko kuma har yau Allah bai buɗe man wannan ba ka Allah ya buɗe masa don ba kyau ya nuna wannan zaman namu jiya ya nuna wannan zaman namu jiya da shiga ta da ga mala amad ya zauna ga kowa ya zauna ga ga kowa ga baba ga kowa da ya nuna wannan zaman namu jiya shi ne abin da ba zai iya ba Allah bai mar wannan ba Allah bai nuna mar wannan suto din na barzaki ba amma muna nan jiya a zaunan a haka yau ba wai wani abu ne sabo ba kawai yau ce ta bayyana kawai amma tun jiya muna nan kuma har gobe ma muna nan dan abinda bature bai iya bai nuna mu jiya amma gashi yanzu da an gama katun nan an jima ko ko duk inda wani yake can yake kallon facebook ko media ko gashi ne yana kallon mu shi yana kallon barzaki tsakaninsa da garin nan ma mul wajen nawa gobe ma mu gani jibi ma mu gani gata har sai abada ko mun yi shekara ɗari biyu mun mutu to shi kenan dai amma ana gani Allah ya ba mu tsawon rai kaga dai bai fi mu shekara ɗari biyu ba to kaga ko an tafi amma dai gashi nan ana gani amma dai abin da bature bai iya ba da safen nan a ga haka ko jiya a gani ko ka to dan Allah ya sanar da walinsa Allah ya sanar da mumini shi kuma mai sallah wanda ya yadda da la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake ta zikiri yake ta fikiri yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna yake zikiri yake tunani Allah ya bude man mulku da malakutu Allah ya shigar da shi barzakin shi kuma me na ba zai ga kama a zaune ba shi ko ba ma wai yanzu muke zaune ba duk gaba ɗaya in ya zo ya tarar da filin gidan ma kafin ma a fara yanka fulotin ma gaba ɗaya tun filin ma yana kangonsa yana kaza kaza shi ba sai ce wata rana za a yi gida kuma za a yi ahalin lahi ya za a yi ahalin faidata gashi na za su yi zikiri kaza kamar su kaza kamar su kaza nawa aka yi wannan shekara fiye da ɗari biyar sai a bada duk annaba sun yi labarin annabi Muhammad yana zuwa sallah da kamarsa da komai har Allah yake gaya mana bani Isra'il ya rifuna kamar ya rifuna abna'ahu malaman nasara da yahudu sun san manzo Allah yanda suka san ƴaƴansu Abdullahi bin Sala ce wallahi na fi sanin sa da ɗana da haka suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai fala ma ja'ahu ma arafu kafaru bihi da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafirta ba wai ƙarya oh ba shi bane da yahudi aka da haka jiran abu wani zubin yana da rikici saboda duk sai kai ma wani irin fenti na daban duk gaba kida kila abun ma ya zo kuma bayan da ka kike ko aka kike tsama ba ka kiyarda da abun ka kiyarda da abun duk gaba kida annabi sallallahu alaihi wasallam kenan hakatul awliya inna ba wani abu ne ba ko ba da ba a san shi ba haduwa aka da shi oh tun shekara dubu da wajen kafin haihuwarsa da shekara wajen dubu an faɗe shi da sifofinsa da komai da aikinsa da ma'arifarsa da fatahinsa da komai da garin da zai zauna ma duk gaba kiɗa haka wanda ya suka dinga maganganunsa duk gaba kiɗa ana ganin sa da suka ganshi suka ce shi ne da duk abin da kaza kaza haka katimul maratib sahibul faizan nan ba wani abu ne ba ko da kaza ba shehu jani ya faɗa abul abbasi shi shehu usman dan fodo ya faɗa komai bai ban mu a duhu ba shehu umar karaki ya faɗa gana kakan sharifan mali kakan su shehu mahi da sa'ab ya faɗa komansa sai da ya rubuta duk gaba gida su mu'addinin nan su malamsu da abdulaziz jilani su duk sun faɗa a ishara in dai kana da hankali da kasan abin kasan abu ashe da yawa ne zaurance mana Allah sanki duk gaba gida da mai hankali ake magana da ulil albabi allazi yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubin wa yatafakkaruna su ake magana ba da sai Allah ya sauke ba ai hakuri da ulil albabi muke magana Allahumma ja'alna minhum to da su muke magana su wannan da ka duba ka gani ba abu abin dariya ne abin mamaki ne a ɗariƙa mutum ya dinga rigima ai wannan ba sahibi mai yace kaza kaza kaza to ko ya zai yi da shehu dan fodiyo radiyallahu ta'ala an da maganganun sa da albajiran sa duk gabaki da kuma duk sun tabbatar shi yake nufi duk duk gabaki da to mun gode to wannan duk barzaki ne in mutum Allah ya buɗa mana barzaki Allah ya buɗa mana duk gabaki da wannan ai ne sauki ne sai gani in ma ba a yi man fatahi ba bai yi zikiri ba bai yi fikiri ba bai yi salafiya saliha ba ba a buɗe ma barzaki a zahiri ba ya kwanta bacci shi ma bacci ai zikiri ne sai ya gaba sai ya ga barzaki sai a dan leka sai ya ga bidiyon sai ya ga tibin barzaki in ma duk da ya ba ya mutu ya zo sai ya koma da aiko daga ina ya zo to ya koma kuma ba ladaran nan inda ba kuma Allah ya dace shi da falala ba ba lada tunda bai shiga barzakin na azba sai ya tashi makaho a barzaki dama an kaga makafi a barzaki to ka san ba fa wai makaho na nan duniya mai mara gani ba a wannan bawan Allah ne wanda ya shiga barzaki ba duk wanda ya shiga barzaki ba ruwansa da ko ido ko rashin ido sai dai a ce kuma wata walala ce za ka ga gari za ka ga jama'a za ka amma ya ina ruwansa shi mai barzaki basira ce da shi ba basaru ba yana yana ganin wannan ko yana da ido ko ba shi da ido da ya shiga barzaki shi kenan duk gaba gida to abin mai sauƙi ne ba faɗa a ciki ba rigima a ciki ba kaɗa jijiyar wuya gaskiya da gaskiya ce gaskiya da gaskiya ce kamar yanzu wajen nan zama a zo a ce da mutane amerika gaskiya daga wani zai ce na taɓa zuwa har white house ɗin na je har lambu kaza na je hawa nan dogayen gidaje kafin na je na je hotel kaza na je titi kaza na je wajen cin abinci kaza na je wajen shan shayi kaza na je wajen shan giya kaza na je wajen rawa kaza na je na je na je wani kuma ya ce ni ko lai duk ban je ba amma dai na karanta daga kaza zuwa kaza titi kaza ne gida kaza ne dini kaza kaza ne wani ce ƙarya banza a ita ce mana akai amerika tana ina tana ina ina take duk gaba duk sun yi gaskiya wannan shi har ya je ma haƙul yaƙinin shi ko wannan ya karanta ko ya ganta a tv ko ya ganta kaza kaza shi ko wannan ya ji bawan Allah ne shi ko wannan wailul mukazzibina bai ji ba bai gani ba bai halarta ba yace a ƙarya shi to ya zake da shi sai ka tsaya kana ta rigima da shi zaki ya daure ka yanzu in ka tsaya kana rigima da shi zaki zai daure ka wai da dila da dila da jaki suke tafiya sai suka ga ganyen baba shi rabi'iyar rabi'i ne da'ima shi zaka zaci kowane lokaci a damuna ita kore ne shi da'ima ba wani lokaci da zai canza sai sai dila ya ce Allah kai wannan ganye koren sai yana da kyau sai jaki ya ce jan abu ka ce ko in jan abu ka ce ya za a ka ce ja gashi kore kaza suka yi ta buga rigima shi dila yana kare idansa yana kare abin da ya gani yana kore shi kuma jaki ya tubure ya ce ja ne ta to mu tafi koci a je wajen sarki aka zo wajen zaki sarki ya me ke tafi da ku ni na ga ganyen baba na ce kore ne shi kuma jaki ya ce min wai ja ne shine rigimar da ta kamu zaki ya ce kai jaki me ka ce ice ja ne yalla bai ce kai gaskiya kai ka tafi kai gaskiya shi ko dila a bige shi a daure shekara daya a daure shekara daya yalla bai ba koran bane ce ni yadda ba ta so ba a daure shi shekara daya da aka daure shi shekara daya sannan ya fito da shi ce a kawo min shi ki ka san dan me na daure ka sai yalla bai wannan ni duk zaman da na a kuku tunanin da nake kenan wai me laifi na ice laifin ka kai fada da jaki akan laifin ka kai fada da jaki shine laifin ka kawai shine laifin ka kawai amma gaskiya ka faɗa gore ne amma wa yake sai ka sanar da jaki gaskiya ka faɗa jaki za ka ce za ka sanar gaskiya ka faɗa ko ko kaza kaza wa yake sai ka sanar da jaki ita ba aikinka to duk wanda ya ce duk wanda ya ce ya sanar da mun kiri barza ku to wallahi zaki zai daure shi yanzu Allah ya kiyaye Allah ya ba zaki hakuri abuwan muka aka da abu amma wanda ya mafarki nawa ne mutum a wajen karatun sa ko zai ce ƙarya ne ba a zanen annabi wani ya tashi ce ni na gan shi kuma ya rasa yadda zai da saboda shi ya kwanta bacci ya shiga barzakh ya ga sallallahu alaihi wasallama a barzakh zai dinga baki da to bare kuma masoyi wanda ya rasu kuma gashi kowa ma sai ya ganshi a lahira sai dai mumini masoyi ya ga ya maganin dadi maki kuma ya maganin za a ci falarsa wailul liman shufa'a uhu kusama uhu yawmal qiyam azabar ta bata ga wanda zai cuce ka shi zai ci falar ranar tashi kiyama ce Allah ya cuce ni Allah ya kiyaye mu duk gaba ki da mun gode Allah Allah mun yi imani mun gode Allah yana daga albarkar tasawufin nan tun kana imani baka ma san abun ba kaza kaza Allah sai ya bude mama gaba ya zama kaman dan kai ake fada ya zama kaman dan kai ake fada to falalan Allah to kuma mu ƙara mu ƙara muna ƙara imani muna ƙara ibada muna dole sufi yayi ibada amma shi tasa ubudiyya ko ubu ne ibada ubudiya sai ubuda amma shi ta sufi ubuda ike yi bai ganin yayi ba shi din ba yin sai ƙarfin me wanda aka yi wa din ƙarfin Allah yake gani ibada iyaka na abu Allah kai kaɗai nake bauta o ga ka kai mai bautar ga ka kayi ga ubangijin da kai wa bautar kuma kana jira a biya sai an biya a lahira yawwa in ba a yi wasa ba kai girman kai wa dan bautan mu ma ai a shigar da mu aljanna mu dinnan masu ka to Allah ya sauke to ubuda ubudiyya ce ibada kenan sai ubudiyya ubudiyya fa iyaka nasta'in Allah kai muke neman taimakon ka taimake mu yi wannan ibada in baka alfafe mu ba in baka yi nufin mu tashi ba in ba mu dau ruwanka ba in ba mu faɗi sunanka ba Allahu akbar in ba mu tsarkake ka me ibada budiya kenan sai ya ga to na gode Allah dai Allah dai da ya bani karfi ni Allah dai da ya bani karfi in ya duba ya gama wai shi ina na sani me ya diye a ibada in ba na Allah me ya karanta in ba magana Allah ba me ya dinga tasarrufi da shi in ba kayan Allah ba da komai shiga sai ya ma shiga ma ubuda ma duk gaba ɗaya ma ya san dai shi ba nasa sai dai ya ci to Allah ihdina kawai ai ta shiryar da mu Allah in ta taraki zai ta tsarki a da alto dole dole ahalullahi dole kaga da ya ci karin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai karshensa da abu kaza da ko an yi ji irin wannan ibada da yake ai tambaye wannan godiya ce godiya nake yi duka baki da domin Allah ya karo hadaran Allah ba adadi ba wai ɗaya yi uku ba adadi a'a tafiya ce da sai mazana to ba laifi ku dan mun ji ni bin arabi barzaku inna lallai da a cika bayani ta amma ko mai bayani ta da kai in ba mutum ya shiga a bacci Allah haɗa shi da barzaku ya ga babansa da ya rasu ko ya ga kakansa da ya rasu sun yi magana ko ya je wani gari ko ya an gaya ma wani karatu ko an gaya ma wata magana ko an ga hadisai da abubuwa da qur'ani ma duk gashi nan ya gaya mana sarkin misira gashi a barzaki a mafarki sarkin misira ya ga yunwa da za a yi ta shekara bakwai da ruwa da za a yi na shekara bakwai da duk economic din misira na wannan lokaci a mafarki ya gani ga annabi ibrahim ya ga yayan kaɗansa a mafarki gashi ya ga abin ya akwai na gaskiya wadda ha gani ƙasar daktar ru'ya kai ka gasgata mafarkin haka amma ga yadda muke nufi don haka sai da mafarkin ba ko kowa iya fassara shi ba da haka imam malin aka ce masa ga wani mutum yana fassara mafarki sai ya zo ya kai faɗa wato za ka wasa da annabta ko wannan shine kashi wajen arba'in da shida na annabta da aka ba mana wato za ka yi wasa da shi ko ina kai ita ka iya fassara mafarki to amma dai ana Allah yana sanar da da wayansu ba amma ba kowane gaula ba to wannan wannan kenan yanzu kasar da ka kai ka gaskata ta ga abin da nake ni amma la qasada Allahu rasulahu ruya Allah ya gaskata wa annabin sa mafarkin ne yanda ya gani haka yake shi ko wannan yanzu Allah ya gaskata masa yanzu akwai mafarkin da yanzu ka gan shi na haka yake a lokacin da a'a yana buƙatar fasara kaza ko yana buƙatar kaza ko yana buƙatar sai an gaya mata to duk maganganu mafarki fanni ne guda a cikin ƙur'ani da hadisan maza duk littafin hadisi kaga an yi littafin babun fasarar mafarki na annabi sallallahu annabi yusuf alaihi salatu wasallam ya fasara mafarkai uku mafarkan yan mafarkan babansa annabi yaqubu da mafarkan 'yan kurkuku da mafarkin sarki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ya san adadin mafarkan da ya fassara kuma duk suka tabbata a haka abin mamaki wani mafarkin ma ya ce da sai na baka sai abubakar na yi mafarki na ganni ina shayar da tumakai baƙaƙe sai na gani kuma ina shayar da farare da kamar yadda ya faɗa ban faɗi hadisin duk yadda fassara mun abubakar in ji sai ce baƙaƙen farko nan da kake sha ma'ana laraba ne da za su bi ka kaga canji kuma fararen kuma baƙar fata ne kuma da za su bi ka bayan laraba sai ce haka jibril ya fassara haka jibril ya fassara duk ga baki da to mun gode Allah to barzaki ko mutum ya shiga barzaki a mafarki ba wanda ya isa ya karyata shi ko kuwa mama ya shiga ma in ya mutu ya shiga ma in ya mutu duk gaba kila wani kuma idansa biyu garda garga a barzaki yana ganin barzaki yana ganin duniya Allah ya mana haka kurkan annabi ba dan karfin mu ba dan halin mu ba to murjin bin arabi ga cewa da ya ga katimul auliyai to gani ne na barzaki duk gaba kila to kuma duk waɗanda suka yi maganganun sa da komai da yawa masu barzaki suke kamar yadda dai muka faɗa suke faɗa abuwa wani da yawa sai su faɗa abin da zai zo ko su ga a ce kaza zai zo ko nan wajen za a yi kaza ko za a haifa wa wani kaza ko za a yi kaza duk Allah sai ya buɗa musu su kuma su gani to har suka faɗi garinsa wa makanihi da bigiransa inda zai zauna ma wasu nihi da sunansa wa qala ibn al-arabi muhiddin ibn al-arabi yace ra'aytuhu bi fas na ganshi a fas mubtalan abin jarraba ne bil inkari da masu musu yan musu mun kirai dan dariƙa babban abin da zai sheka da sheka mulki saboda wai yau mai zulul mukazzi to shine babban azaba saboda me duk abin da mutum ya karyata babban azabar da Allah zai masa ya hana shi abu babban azabar da Allah zai masa shi ya hana shi abu duk ga baki ya to Allah ya jarrabe shi da bil da masu inkari fi ma ta fi ma ya tahaqqaqahu min sirrihi cikin abin da ya haƙiƙance shi a sirrinsa ilimin hakika da ya sani a sirrinsa ya ɗanɗana cikin abin da ya zauki ta haƙiƙi fatahi gani jazba ma'arifa wayannan duk abubuwa ne masu fassara ɗaya ba in an ce wane ya yi jazba ma'ana Allah ya yi ma fatahi Allah ya sanar da shi wannan in ya yi wannan fagamniya da, da, suma da kaza kamar aljani ya biye shi wannan sunansa hali tun wa'anda ba su abu ba suke sai ma jazaba kuma ma tuma su bayan gaba ɗaya suka ce abin jazaba an shi wannan sunansa hali idan da gaske ne hali mai kyau idan ba da gaske ba ne kawai dan iska ne mai wasa kawai hali mara kyau annabawa sun yi wannan annabi muhammad har ya koma zuwa ga allah wannan yana buge shi halin nan sai an lullube shi da bargo a halin nan zai dawo hayyacin da kuma ya zo ya karantar da mu qur'ani ya karantar da mu wahayi da ya zo masa bayan allah da yawa shujjan abul abbas har ya koma zuwa ga allah hali na buge shi gausi har ya koma zuwa ga Allah hali na buge shi duk ga baki daya to mutum ya ce ko ba shi ba yin hali ko ba ai ba ai baka sha komai ba tukun baka sha bane ai to amma an ce da raba ma'ana fusga ko hadara ta ta fusge ka isnani lisabin wala min tariqi fi shay'in majzubun lam yasluk wa salikun lam yujzab ba a turge shi ba in bakiya ala hali ma waqafa an sayri hima in bakiya ba a fuje shi ba saboda hadaran Allah bayan ra'ayi ka shiga sai an ja ka ko da zaman lafiya ko da yaki daga ba ko ka dau ma'awali dai ko mautul ahmar kuma nan da aka ce inna lillahi Allah ya karbi abin sa to an shiga mautul ahmar kenan yau ko da zaman lafiya imma hikimatan waqtiyaran imma qaharan wa qiraran hikimatan waqtiyaran Allah ya zabe ka kai kuma ka zo ka zaba da kanka kace to Allah bani aw qaharan wa qiraran dole ne kai kuma yanzu kana neman abin ruwa a jallo sakaratul maut ne gashi ne yazo bil haq duk abu ne mai daɗi yan uwa ka ku ka a gigice ba muna faɗa dan mu gigice musulmi ba ko dan mu kaza kaza abu ne mai daɗi haɗuwa da Allah ba abin da ya fita mai daɗi ran da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya haɗu da annabi yaqubu shekara wajen arba'in ko shekara kaza duk dai abin da masu tasiri ba wannan ne ya tsazawar da mu ba suna haɗuwa suka zo suka rungume juna suka faɗi suka suma sai Allah ya turo mala'ika jibril a zo a da tsohon da yaron a zo a tambaye su wannan suman da aka yi na me wannan suman da kuka yi na me annabi yaqubu ya ubangiji ɗana annabin Allah mai kaza wanda jamala hadaran ka ga ta nan a waje annabi musamman jamala hadaran Allah ne gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi amma kamala ce malam da da jalala aka hada duk gaba ki da ba jamala ka dai ba ba jamala ka dai ba jamala hadaran ka din nan Allah a ce yana kan kaza ina kan kasa amma shekara 40 ban gani ba saboda yanzu annabi yaqub alaihi salatu wasallam yana samun tsairi da madadin ya kalli annabi yusuf dan sa ne amma ba dan sa ba a ce ba shi yasa da muka hada Allah muka hada muka suma Allah tabaraka wataala ya ce to ku kenan kai kenan da duk abin da ka gudunce ka ce ka gani ka hada ka ina ran da mumini zai zo ya gano kuma ina ran da mu ake mutuwa nan ko ai dama da ranar aiki kenan ai sai wanka da da sa da kafari ya gani in an ce dawa ba zai yarda ba da matacce zai dawo inda ya je lahira kuma ya bi Allah din Allah ya samu da shi masu bin Allah da zai dawo ne idan sa zai ba zai ga halitta ba wani abu da tashin hankali zai gani hijabi zai gani ga shi da zai gano hadara da kaza annabi Musa tun da ya da daga magana da Allah jibi hasken Allah ya gani sai labule ya lullube ya fuskar da shi matarsa ya ce ma haɗu a kiyama da koma ya ji ya zama hazara mun gode Allah albarka annai Muhammadu ga annai Muhammadu na ya zama hazara amma ana jinsa ƙarfinsa kuma da abu ga magadansa nan duk ga baki ɗaya a sha hahutu da lahu da ko ga mutum na gara lafiya kalau ba ba komai wannan kuma ƙarfin annabi ne sallallahu alaihi wasallam da magadansa to mun gode to sabida abinda ya hakikantu da shi a cikin zuciyarsa jama'a wannan abu da ake lalatawa wannan wani ya lalata da gangan wani ya lalata da rashin sani wani kuwa taɓaɓɓe ne dama makiyin abin ne an zulmatun ba abu hauka ba abu ne nan ana magana ‘yan Allahu nuru samawa wal ardi nan ana magana da nurun ala nuri ya haɗi Allahu li nurihi man yasha Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ana magana da wayannan ba ana magana wallazina kafaru awliyahum ad-daru yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ba ana magana wayannan ba ba ana magana wayannan ba abun nan in Allah ya wuce yana da rabo da komai ya je ya nema da gaskiya da miƙa wuya da komai har Allah ya haɗa shi da na gaskiya ya yi kaza in ba haka ba ya san dai gaskiya ne ya yi imani da shi ya so wanda da gaskiya aka ce mar yana da shi ya san Allah ya ba shi wani abu kai da kake saka haddace Qur'ani ka kasa in ka gama haddace Qur'ani kuma ka ji kana ba wani soyayya ta daban kana ganin girman sa na daban kai ne ga kogi a gaban ka kana so ka fada amma ka san dutse ne da ka fada limewa zaka amma ka ga wani yana ta wasan sama akan ruwan ya iya iyo sai kai ma wani kallo na daban da kai ne ga mota a gaban ka bayan da za a yi da ka iya janta amma ga wani ya shiga ya tuka haka kai ne ma wani kallo na daban wani wani irin abu na daban to haka wannan amma in ba haka ba sharri ne aka zo aka kauda mutum daga hadaran Allah da saninsa da komai za ka ji mutum ya ce eh ai gaske ne an san akwai amma a yi a ce kowa sai an ya sani kowa a ce ya san uwarsa ko ubansa laifi ne a ce kowa ya san uwarsa da ubansa laifi ne to ne ba ubangijinsa ne ba uwarsa da ubansa wasu mahalicin uwarsa da ubansa ta duka duka baki da to mutum ya ya tanadi alkar da zai bawa Allah tabaraka wata'ala ya toshe hadaransa ya hana bayin Allah tabaraka wata'ala san hadaransa da shine muradi kuma dole kowa ya zama to yana da wuridi a hannunsa ba da kwakwalwarka za ka shato ba a'a ka zo ka na masu ɗariƙa ɗin nan ka dinga yi Allah ya haskaka zuciyarka dole kowa ya zamanto bayan wannan na ɗariƙa ɗin da suka ce na kan hanya ne dole ya zo ya zama yana da na kususiya ɗin nan wanda zai yaye mai hijabi wannan na ɗariƙa magani ne a hankula a hankula a hankula wannan kuma na kususiya wanda zai yaye hijabi magani ne kuma na take yanzu take yanzu duk gaba gida to ba laifi mutum ya zo amma kar ga mai tarbiyyantarwa bawan Allah kar ga kofa hazaran Allah ka ce a wai kira ka kai ta zikirai ko kai ta abuwa ba inda za ka ba inda za ka to wannan kenan dole mutum ya samu ma'awwali da ya karɓa da izini ya ta karanta wannan zikiri ya ta karanta wannan zikiri har ya soma jin an so ma wujuji da shi to dole ya koma wajen shehi dole ba haka shi zai je ya shata ba kan mutum ya je ya haka ya je ya shato abu kuma wani abu ya same shi aike kace daga a'a da izini shehi shi zai gaya maka dinga yi daya duk bayan sallah ko bakwai duk bayan sallah ko kaza amma dole yadda duniya ta rime mana izuwa a wannan lokacin ko ma'awali ɗari muka yi banzaci a yi mana wani abu ba yadda duniya ta rufe mana ido talakar wani sai da ali muna cewa baba ali azari allah ya ja da kwana ya ba ni labarin wani sarki da ya je tara allah ya yi shahada sarkin a jos ne garuruwan gefen jos ya yi shahada a irin kashe-kashe da ake garin gaba daya sarkin shi ya zo ya samu shehu radiyallahu ta'ala anhu a jos ya ce da shehu yana so ya karɓi ɗariƙa shehu radiyallahu ya ce to ya yi mai izini amma ya je ya samu sarki sunusi halifa sunusi yana falo a zaune tunda sarki ne to je ka samu sarki sunusi kuma halifa sunusi ya yi ma bayani sai aka kawo shi ya zo ga halifa sunusu yana falo abu shau yana ɗaki shau ibrahim halifa sunusu kuma na farko allah ya albarka da na biyu yana cikin yana falo su da yan fadar gausi yana falo shi da shau adamu azara a zaune da shauran shehunai aka ce shau ya ce a kama shi kai ma bayanin dariƙa halifa sunusi ya yi ma bayanin dariƙa da komai ya ɗauko takarda da biyo ya rubuta ma wurudin safe ya rubuta ma wurudin yamma ya rubuta ma wasifa sai ya rubuta ma la ilaha illallah al-awwal al-akhir al-zahir al-batin qaribiya ma'awwali bakwai sai ya ce bayan ka karanta wannan kuma duk bayan sallah ya kai la ilaha illallah al-awwal al-akhir al-zahir al-batin qaribiya da ma'awwalin nan bakwai halima sunusi ya rubuta a wannan sarki kaga yanzu halima ya lura wurin ɗariƙan nan da ƙarfinsa da kome amma Allah ne ya wannan mutumin da duniya ɗin nan ta rufe mai ido Allah ne ya man magani yanzu yanzu amma bari ya haɗa shi da maganin yanzu yanzu jalalatul kubra yanzu la ilaha illa abul hasan shazali yana cewa la ilaha illa wala al-akhir az-zahir al-batin bom kenan duk wanda ya kama yana karanta yanzu ayi bom din dinsa la ilaha illallah wala al-akhir az-zahir al-batin yanzu ka shiga hadaran Allah halifa ya bashi sannan kuma ga makarai ma'awwali Allahumma alaika haka halifa to in dai irin wannan babba ya yi irin wannan dan mun ce ya dace mutane su dinga karanta ba za a ce ko a ce mun shigo da wani abu a dariƙa ko mun kullum dai abin da ake faɗa kenan kaza kaza wanda duniya ta rufe mai ido dole sai da haka ikon Allah shi wannan sarki da baki ke gaggawa sai ya ji shi kuma wallahi shi ya gaya mu shi kuma wannan sarki da ya kama wannan abu da gaske ya yi wurdin sabon ya na yamman ya wazifa ya kuma kuma duk bayan sallah ya la ilaha illa Allah a kira zahira ɗari biyar ya ma'awali bakwai ikon Allah sai aka ce zinare ya fito ko ganan ne ko nan ya daga cikin wanda ya tafi ai shi da yari ya yi rami sai ga sai tarar da zinari shi ke nan kuma al'awal al'akirin da ma'awalin ta ba shi zinari ya zama kafitaccen mai kuɗi ikon Allah sai ya shiga inkarin abun ma aka ce ai kafurci ne shirka ne kaza da sai ya watsa duk sai ya watsa ce kafurci ne shirka ne kaza kaza zinari ya mata ya daina ganin taskar da komai ya dawo har dai Allah ya sa kuma komar da shi kan gadon sarautar tasa har kuma komar da shi kan suka haɗu da wannan sayyidin yake gaya masa ya ki da sayyidin ya mata jiji ce to shi ne bari da bai sa mata jiji amma tunda dai ba wani na yi mata jiji ka dawo da wayannan abubuwa ya dawo da yana yi bawan Allah Allah ya karɓi tuban sannan da nan aka zo aka kashe garin ma gaba ɗaya har da shi da gaba ki da to kaga ji ba abin da halifa su musu ya lura to da yawa mutane yau sai da ma'awali kuma tukuru sai ma'awali ta yi kiran ta tukuru la ila in ba haka ba abin sai a Allah sauke to na saboda abin da ya hakikantu in dai kana so ka san wayannan ilimai in dai kana so ka san irin wayannan abubuwa in dai kana so kaka je ka bata abubuwa da yawa bayan Allah mutanen kirki ne alheri suke nufi amma da yawa sun bata abubuwa sai daga baya kuma sun fahimta za su da na sani duk gaba ke da to lahi da maganganu da yawa wani abun in ka faɗa ya ce wani kake nufi ko ciwo wani wallahi ba haka ba ne don dai mu nan samari da ake cewa komai ya ɓaci ɗariƙa ta ɓaci a meye ya ɓaci kaza kaza kuma an kasa inda za a gyara to wa'in na maganganu duk suna gyara suna gyara kuma da izini bayan sanin abin da sanin magana kuma da izini ba tilkatila ake ba ba kanke-kanke ba ne ba neman jama'a ne ko kaza kaza ba a'a izini ne ko ka yi ko Allah ya caje ka kama ballakta risalta ba ka isar da sako ba so kun gari abu sai dai sako na bayan Allah kawai da kaji wato sakon annabta ko to abu to saboda abin da shi katimar auliya din nan ya hakikanta a cikin zuciyarsa to fa in yayi magana fa yayi inkari su yo masa shaudan abul abbas wannan ya gani shehu muhammad al-hafiz ya rubuta a cikin littafinsa haji ya kawo a cikin inzarun wa ifada nasa muhammad al-hafiz yake cewa na riske shi wajen shekara uku a fas da kaza ya zo fas tana cike da malamai da kaza amma duk da tsananin kinsa da suke da tsananin yi wa musu da kaza wanda ya iya gaba da gaba da shi ko ya rubuto masa to dai ga baki da yau duk wanda zai zagi sufanci ma kaman ɗari ka tijaniya ce kaɗai sufanci ita zai zaga duk wanda zai zagi waliyar ma kaman shehu tijaniya kaɗai abu shi zai zaga saboda kaza to kuma jibi ƙarfin shehu tijaniya abul abbas in maganar izini ya zo aka ce ya faɗa zai faɗa sahabbai ce wannan ɗan ce ba ruwanmu da komin kiri ko waye mun faɗa ne dan mu da jama'anmu dama kuma aka magana su ba take karambani ya kai ka kai ba su ba ka je ka leƙa ko ka je ka ji dan ba da kai ake ba duk gaba da to ai wani ya da abu abu na akwai shazali radiyallahu ta'ala an ya faɗa wannan wani da shi to ba ka ganin faɗar zai cutar da wayanda ba sani ba yace Allah da yake fito da rana kananan tsutsotsi su bushe su mutu kaza kaza rana tana amfanin halitta duk wani energy da rana yake amfani amma nawa ne suke mutuwa da rana Allah da ya fito da rana idan jemage zai iya ganin ta zai so amma ko kallon jemage Allah ya akan jemage sai Allah ya fito da rana bayan da nawa fitulolin da suke amfani da rana ilimin da yake amfani da energy duniya take amfani da rana kawai akan jemage sai Allah ya fitowa da rana ko a kan tsotsotsi da za su bushe su mun mutu sai Allah ya mutuwa da rana kawai ga wani mutum can bawan Allah dan adam ne mai girma a wajen Allah ya bata a sahara in ranar nan ta fito zai mutu yanzu yanzu sai Allah ya fito da rana sani da shi a'a sai ranar ta fito ya mutu ya bushe ya kone ya kuma ya tafi aljanna amma dai hikimar sarautar Allah Allah sarauta sai abu na sanin shazare ce to mu ba dan mun kiri ko dan dan karami sai muke faɗar abin da Allah ya nuna wannan dan muhawar da almajiran wanda zai kai ba mu ce kowa sai aka talata amma mu ma rana ce dan abin da yake amfani da ita muka yi wannan shine gaskiya da kaza abu na sanin shazare radiyallahu anhu to wannan shine kaza littafin sufaye na sufaye ne ba a ce kowa sai ya zo ya duba ba amma a haramin Allah ɗin a kan mumbarin manzo Allah sa babban makiyan sufayan za ka ga sun kawo magana sufin kuma sun yi kiri-kiri suna dan ashe sun kawo hikima amma kai daga ji ka kawo magana Hatimu Taisha ko magana Bishir Hadi ko magana kaza ce ga alitabi kaza alitabi kaza ai ka da za ka tambaye shi wannan zo ga ji ai kafiri ne mushriki ne tuburan a kuma akan mumbar ya kawo magana dan a ce wannan ya ya san hikima ai shi ma ya ya hango mana kotu ko shi da bai hango ma ko duk gaba ne ya to to shi ma da Allah yake cewa lam yaqul illa al-haq muhaddin bil arabi fada ba sai gaskiya in shi Allahu akbar kaga adal shi yake cewa muhaddin bil arabi wannan abu da ya fada gaskiya ya fada wannan sai ta kalabuna alal inkari mutane suna haɗuwa kan kiyayya da musu ala hazan lafi a bisa wannan abin da yake shehu tijjani yana da shi har gobe duk wanda yake yana da wannan abin ya kaɗe Allah ya taso daga hikimar Allah Allah ya taso mata na wajen maƙin na wajen ɗan uwan nasa ma hasadar shi bai kai wajen ba ko to ya za a ce ya samu ba musu samu ba Allah jiran abokin mu haɗan wannan saifullahi ma ya samu ba samu ba to ba dan Allah bane kuma ashe shiga aka to dan uwan na san ma sai ya lalata abu shehu radiyallahu ya ce mutum ba zai kai muqamin a ce masa sidiki ba sai siddiqai dubu sun haɗu sun ce zindiki ne a haka an shiga uku yanzu sannan to sannan ya kai siddiqi zai gaba ki da ba ga Allah ya dubi dai to akan wannan din abu ga sai ga wanda yake shine mai abu wanda yake shine ruba a za ga yayi wa dan uwansa na Allah din wanda ya da za ka same shi a daki da za ka same shi a daki ka ce wani dan Allah dan manzo Allah na hada ka da Allah shi ne zai ce wallahi na Allah ne mutumin kirki kaza kaza to ya to to to so kake kuma mu faɗe shi kuma gwamnati kuma ta yi ta je mun gode Allah wallahi tallahi ba ba ma so ba ba dan wallahi ko kansila ba mu da shi muna so Allah ya ba mu har shugaban kasa har shugaban majalisa har ka- ka- kaza kaza amma ba wai dan mutu yana lamarin Allah ko mutane shi kenan gore su dudu ke ta zo ba ba ta musam ba ruwanta da ma wannan ba dan ma yanzu da Allah ya sa hasken failan kaza kaza ba amma da zai sa kan wani ungulu ko ya sa kaza kaza yawwa ga ga gobe da nisa a ce sai gobe ya yi nisa yanzu ne kawai ai wata bai na ga musu ba ba kai da zaka zo a ce Allah ma in ba na Allah ba wai zai zo da ka je ma Allah zai ce ma shehin mu da'ima yana faɗa wa kafin da tije shehin mu yana faɗa wa wani abu mai ban dariya wata aka yi wa ma hanyar wata hajiya aka yi wa ma hanyar ita yan kwari ɗan takarda an kai tsohon ya ce ɗan kwari ma'ana babbace ji hannayenta zinare ta zo ta ce masa na zo da bukata ta buga min ka gaya min in ji sai ce a mu ba ma wannan sai dai kuma za mu soke miki qur'ani kuma ai sadaka albarkar qur'ani Allah zai biya bukatun ki sai zai da saukar da sadakar zai yi nawa a wannan lokacin ba ma kuɗi ne sai ce da saukar da sadakar dai zai yi kamar dubu bakwai a siyo rago kamar na dubu biyar a wancan lokacin kuma a rabawa a sai abinci a sai kaza kuma a rabawa inda suka yi karatun a yi kaza kaza sai ta fito da dubu goma ta ce to ga dubu goma a yi Allah ya biya bukata ya ce to ba laifi to mun gode ta ce sai na da da ta fito ya ce da wanda ya kata kai ta tsara kawo ni wajen wayannan ba wannan nake so ba yana kai ta wajen wani ya ce yawwa farin sa bakin sa jan sa kaza da kaza ta ce yawwa no ne za a ce to kin ga dai ai yayi tsare miliyan wajen nan zan da na aka cake haka eh, biya ka sai wani tafi yanzu yake gaya ma sai ya dariya eh, dariya to kuma ikon Allah sai gan sun je wa saboda imani kuma da sun sha wahala kuma ga nan nan bukatar sabiya ba wai dan abun ba saboda kai ba da ba su imani da kai ba ma zai gaba gida amma na Allah kuma zai zo ya ma komai ma kuma komai ma ba zai ce ma kai maka ka san dai yana da bukatu wajen Allah yana da komai ne ba zai ce ma ba ba wani ya kawo shi ba ba wani ya zo ne ya ma da zatin Allah ko Allah ya hada mu da wayannan barka annabi sallallahu alaihi wasallam da go to akan wannan abun za ka ga an yi musu inkari har allazi qala wa allama ibn al-arabi hatim ibn ya yi littafi ya yi littafi kitaban amma hakimu ya yi littafi katumul auda in masu nan muhidin ya yi littafi an ƙa'u muguri fi katumul auda wa shamsil magari koyayyar gaggafa akwai wata mikiya da aka yi ta ko a irin littafan boko da raga akwai wata irin mikiya mai ɗaukar giwa ibil mai ɗaukar giwa ga to wakila kafin zamanin kankara kafin duniya ta zama kankara duk wayannan an yi su ila an yi ta annabin wancan zamanin ne ya mata addu'a Allah ya kusa da ta dau jiwa ma bare dan adam a rautar mutane take mutane suka suka ga annabin zamanin annabin zamanin ya mata addu'a duk masu magan labarai da waye da gidaje kaga ana rubuta ta ana gaggaga ta wayan sun ce ta duniya ce wayan sun ce ƙarya ne wayan sun ce gaskiya wayan sun ce kogon yaran nan ma da akwai ta da akwai ta to duk ma labarin ban mamaki sai a ce ma an ka'u mugulu batacciyar mikiya ko kuma a ce ƙwan raguni ba zan yi abin da ba sai raguni ya yi kwai mana ba zai yi ba kenan daga ko kuma a ce farin hankaka ina kuma ganin farin hankaka ko kuma a ce farin hankaka to wai abubuwa dai da ba zai yiwu ba to ina to an ka'u mugulu ba ƙwal lamari fi katimul auya a cikin labarin cikamakon waliyai wa shamsul magarib da wata rana ta yamma da take hada da shi an bi mu hidin bin arabi ya kada katimul auya wa shamsul magarib mu kuma sai mu ce yana nufin khatmiya din mai haƙaramin da khatmiya din mai kaulata din na shehu tijani ne yallan a jikinsa duk suke su biyun a'a mai haƙaramin ne a jikinsa mai kaula ɗin kuma nasa ne amma a jikin almajirinsa to kuma wannan sai abin da Allah ya buɗawa mai hankali mai haske ulil albabu Allah ya samu a ciki duk gaba ɗaya in ɗanka yana da abu naka ne almashirin kan yana da abu na sani duka to bare wanda faila nan ta zo ta bayyana suka gani suka eh, sun gani to kuma shi shaudu dan yake cewa a ya kafafuwansa guda biyu shi yake duk dai da abu saboda an kace musu to me wannan kallon ka sallah ta aiko yayyar daraja to wayar daraja wace a ba wanda ya sani to bai hana amma shi shaudu dan ya sani kakansa ya sanar da shi to bai hana kuma ya sanar da wanda ya so ba ko ko ya muku ilgazi gashi nan ya shige ya dinga baki ɗaya fa'ila ce ko ko ya ce igwace babba ya dinga baki al-mitfawul kabir rocket ne babba mai harba abu shau yake ya'ani maqamahul mukattamul fari yana nufin maqamin nan nasa boyayye makadanci din dinga baki ɗaya to mai jin bil arabi wannan littafi hatta wannan madansa shi ma rikici ne an qa'u mugulis batacciya gaggafa ko an qa'u magarib gaggafar yamma ita ma magaribin suke su ce mata magari ko an ka magari ita ba su ce mata magari za ga an rubuta da haka amma dai a kawo bugurin fi kafin al'auliya da cikin labarin cikamakon wale wa shamsu magari da shamsu magari mujin bin arabi an haife shi hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana ɗari shida tana ɗari biyar da sittin hijira annabi tana ɗari biyar da sittin ya rasu hijira annabi tana ɗari shida da talatin da takwas yau da rasuwarsa shekara ɗari takwas da biyar wa hijir bin al'arabi hatim imamu gazali ya girme shi imamu gazali ya girme shi kasar aula ma'ana imamu gazali ya girme shi da wajen shekara ɗari da goma haihuwarsa amma da rasuwar imamu gazali da haihuwar shaudan abul abbasi da haihuwar muhiddin bin arabi hatimi da rasuwar gazali tsiransu kamar shekara wajen talatin da hudu gazali ya rasu da shekara wajen talatin da hudu aka haifi muhiddin aka yi muhiddin ya bin arabi hatimi ya rasu muhidibin arabi hatami ya rasu da shekara talatin da bakwai aka haifi manya taimiyya aka haife shi kuma muhidin ya girme shi da abu to haka dai suke tsakaninsu duk gaba gida to muhidin bin arabi hatim muhidin bin arabi hatim ya girme shi ya rasu sai da yawan shekara ɗari biyar da sha biyu da rasu aka haifi shehu tijjani abul abbas radiyallahu ta'ala anhu da duk gaba gida to muhyiddin ya yi wannan littafi zakara muhyiddin ya faɗa a cikin wannan littafi annan lil awliya ya katima wanda ya tuna da cika mako wannan wa ila maqami harkatiyati ko muhyiddin yayi ishara zuwa muqamin katimiya sama ba ma wannan ta mai katul awliya ba wannan ya gama da shi a'a mukamin da yake bayan ma katimul auliyayin katimiya kuma gurbin maktubi da ake cewa katimiya din mai kaula sannan kuma ba sai ga muhaddin bin al-arabi ya fara inji shehu radiyallahu ta'ala ya ishara zuwa mukamin sa mukamin katimiya ce mukamin oriyan shehu tijarina bi zikr shams ite wa shamsil maghrib yace rana kaga ta to ya rance koyon abu kuma rana ake ni shehu bare mana لأن الشمس دومر رانا لا يتحقق النظر فيها حقيقة با iya gane ta hakika ba wanda zai iya tsara mata ido kuri ya ce ya ganta da meye a jikinta da kaza da yake ganin wata ta take karfe goma sha biyu din nan in kuma taifarin da hayo ba ganta ba in ka in ka taifarin da hayo ba ganta ba in kana nan kasa dai ta ninka duniya wajen saukari na ga ta nan kamar kwallo kake ganin ta hayo ba ganta ba in ka je gaban ta kuma to ba ganta ba duka baki da to ba wanda yake sanin hakikanta hakikan kallo zuwa gare ta wa qala fi kitabi mujina fada a cikin littafin sa inna ma ja'alahu Allah fil maghrib Allah ya sanya cikamakon waliyan da ranar yamman Allah ya sanya shi a yamma ne li'anna al-maghriba domin yamma din nan mahallu asrarullah wajen asraran Allah ne in Allah yana a hadaransa yana so ya boye abu yamma yake yi wa da shi takaddumi kenan ma Allah ya Allah ya ba mu albarka sharifa in aka ba ta yara suka rada wannan suka rada ta ce takaddumi kenan ya zo ya rasa inda zai boya abin sai a garin cinnaka da tekun gishiri da kaza kaza imana don aga waye zai je waye ruwan zanzan din nan ruwa ne na aljanna da komai amma an ka sha zarfi ne da shi da Allah ya ga yanzu za ka sha ne don ibada mazalla ya sallallahu alaihi wasallam munafiki baya shi kan cikin sanarranza kila yanzu wani ke muka ji ka sa hari ya dan dadi haka amma zarfi ne da shi inda aslan zanzan ne ba kama dadi ba to wai me yasa dan Allah ya ga ibadarka da da kaza ga shi nan to magarin kenan in Allah yana so ya koya sai ya yo yamma da shi magarin zuga mahalla asrar wajen asrare ne wal katimi da kuya ai ai ma'ana anna Allah tabaraka ubangi ba'atha al anbiya ya aiko annaba jami'an gaba ɗayan su min awwalid dahal tun daga farkon zamani ila akhirid dahal zuwa ƙarshen zamani amma ma wasu da nabi ila hazin ƙaratun sarra din nan wannan afirka nan surutun afirka ba annabin da ya taɓa zuwa ko sahabi afirka ta yam arewa kudu arewa afirka ta arewa annabi ya shigo misira annaba sun shigo misira afirka ta arewa kenan amma iyakacin su misira iyakacin su misira annabi sahabbai sun shigo misira wa'yansu daga ciki shi wannan ubatunin na ya zo haɗanja magani wannan ruwa na sai da ya zo ya sa dokinsa a cikin atalantin a baki atalantin ce Allah da na san akwai wani gari a bayan ruwan nan da na tutsa shi Allah haiki bai san zan turai gaba ɗaya a bayan dan daga ɗan da kuma jabal da riga shi nan Spain za ka shiga daga nan kuma ka shiga ƙasar turai duk ga baki ya kuma ka shiga sarasha daga nan da duk wani yaƙi yaƙen da za ka ji ike da na ko wani gari da na kutsa shi kuma da zai bu faɗin atlantika ɗin gabaki ne kuma ya ga akwai amerika ma akwai amerika ma duk gabaki da amma allah dai nan ya to iya nan inda suka zo amma dai wannan su kuɗin namu wannan su to sahabbai kuma sun yi hijira sun zo ethiopia sun tsallako wannan red sea din sun zo su ma iyakacin su na amma dai ayyo wannan surkuki a'a na dama an za har goban nan suna cewa afirka nan ta yamma ta mace danya har yau ba su bincika har yau ba su ego arzukan da suke ciki ba har masu tunani masu bincike na maroko suna suke cewa ya dace sarkin su ya bar turan ya bar komai duk an saka ce na waje ya yi afirka ne wannan shine dalilin kwarayowar afirkan sa shine nan ga arziki nan a ajiye ga kaza nan kuma ya zo shi ma ya zama super power a nan a duk inda zai je an yi can nan nan da ya zo din nan da afirkan nan duka baki da to hatta shan jan abul abbas radiyallahu ta'ala anhu afirka ta arewa ya yi tun da magari gefen tunis ta wancan lokaci ijizai ta wannan lokaci tilbisana da kaza da sa'id mas daga can kuma ya fide afirka ta abu ya shiga tuni ya bi afirka har ya zawo magari din ya zo fasting ya rasu ne amma wannan afirka ta mu ta kura din nan tawaye da ake cewa wannan za a nufa dai a nuno kuka da mutum mai cibirin cibirin gashi a gindin kuka da wuri a hannunsa yawa ba mu da komai ya tsari ya yi kyau shi kuma Allah ainihin zai nuna komansa da sarautarsa da da shiryawa Allah rabo ake yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan yahudu ko janna sara za a kai shi su ne tsarkaka a wannan lokaci su ne malamai su ne kaza sai a kashi wajen masu bautar gunki mutanen maka ummiyai la ya'lamun alkitaba illa amani ba sun littafi ba yadda tatsuniyar tatsuniye da komai da jahiliya da komai da larabawa ma a wannan lokacin gaba daya jahiliya ake ce musu ba wani ilimi ko wani mutane sun ci gaba a karatu greece sun ci gaba falasuwa sun ci gaba misirawa sun ci gaba kaza amma ban da su amma Allah ya ka annabi na dan a san albarkar tasa ce karatun nasa ne koman nasa ne sai da suka zama kan gaba zai gaba gida to kun gode Allah to kafin mu shiga mu to da mu hidini to wannan hakika a cikin wannan ita domin wajen asraran Allah ne Allah karba annabin da ya shigo nan duk gaba gida ma wa sallan nabi ila hazal bal bal dai da Allah wa hazil ardu Allah ya sanya wannan kasa ka annaha mahallu kasimin kamar wajen boye abu ne idan arada an yaksuma shi an Allah so ya koya abu a tabihi ila hazil ita ce ba hamudin ila ko ko aba'un duk gaba gida to har kuma mu je waye mu gindi da yayi wannan magana wannan dai wai dan mu mu je duka baki daya wanda bai so bai so ha abada ko me ne shi ma na ga hajji da salatu bai